وعليه لعل الإنسان من علمه بما لا تنسى وأما الحديث لم يكن يستجيب لنا رسول الله قال من الذي على كل رجل أن يكون يستجيب لنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالشرعان ولا بالألعان ولا بالخارج ولا بالخروج رواه الترمذي وقال رحمه فقال حديث يسعى كل مسؤول إذا أتى مسح عليه يجب أن وسلم لا يجب وكثير المؤمنين உங்களுக்கு வாழ்க்கையும் நீங்கள் வாழ்க்கையும் நீங்கள் வாழ்க்கையும் ஏற்றத்தன்மை Thank you.
wato imanin ɗayan ku ba zai zama ya cika ba wato ba a kore imanin duka ba amma dai imanin yana da rauni so mutum mai sukan mutane shi ne ɗan'an da ya zauna a kaiwa ne bai da kirki kaiwa ne mutumin banza ne na wane ya kai kabira kaza kaza kaza kaza wannan duk wanda kaga sifarsa haka to ba mumini bane imanin shi da kai saura Allah ya tsare mu wala la'an ba mumini bane mai yawan zagi mai yawan zagin mutane tsinewa mutane akwai wanda kawai ta'adarsa ne da inda ya zauna sai ya zagi wani wannan ko abokantaka da shi ba kyau ko aboki da mai wannan sifa ba ma wai ka zama ba a'a kai aboki da shi kai shi zai saka damuwa ba za ku zauna minti biyar ba sai ya zagi wani mutum shi ba a kawai abin da ya iya kenan wannan ba alamun ba ba ba mumini bane maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan ba mumini bane mutum wanda yake mai alfasha mai alfasha wato batsa zaka ga wani har shafa masa ake a cikin mutane har yana masa kirari wai bakin shi baya haila eh shi duk wata magana ta banza zai iya faɗa eh shi bai da kunya Allah ya kiyaye kuma kunya sifa ce ta imani eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shayi alhaya'u min al-iman kunya tana daga cikin imani da haka dole musulmi ya zama yana da kunya babu wanda ya koya mana kunya sai alqur'ani maluma suka ce duk alkur'ani saboda kunya da Allah maɗaukacin sarki ya mana a cikin alkur'ani shi yasa duk wanda yake jin larabci ya san cewa kusantan namiji ya kusanci mace ana kira shi da larabci jima'a amma yanzu inda za a ce maka a cikin alkur'ani ka kawo kalmar nan babu ita tun daga farko alkur'ani har ƙarshe duk lokacin da Allah madaukakin sarki zai magana sai ya yi alkunya alkunya aula matsumin nisa'a na haka haka Allah alkunya to mu ake koyawa cewa mu zama masu kunya da haka ba ba abin gadara bane rashin kunya mutum zai ta faɗa haka nan mutum ya zama wato bazi shi ne wanda harshensa bai da farsa yauwa shi ne shi ma komai zai ga dama zai faɗa ta magana bibisi abin ne ba a samu amma dai a ƙauye har za ka ga wani sunan shi bibisi na na eh duk majalisa za ka ji ana bibisi yau bai fito ba na a da cnn to ni bibisi na sani to saboda zai zo ko ba ku ji rediyo ba shi zai ba ku labari ya yi ta faɗan abin da bai ji ba bai gani ba idan kuma aka yi sa'a ko da yana sauraron rediyon sai ya yi bacci me kuka ce muku ya yi bacci shi ma bai ji ba to ranar kawai sai shi shirgariya ta gaya muku labarai wani daga nan sai gaya wani sai ƙarya ta yaɗo a duniya kamar yadda yake ta yaɗuwa da zo ne turo mu wani abu nake tambayan wani ce anya gaskiya ne kuwa bari na gaya muku ko wani ya ji cewa an ce a rufe makarantu daga yau a'a tura suke a waya yawwa a nan na? ok su kadai na'am su kadai ne to ba da sauran makarantun mutane ba na? subhanallah to Allah ya tsare Allah ya tsare ok to akwai ƙarshen gaskiya kenan ba ne yadda suka faɗa na cewa ko ina da duk makarantu a yafi ce aka ga na cin wannan ya kamata a gaya mutane a cikin da yayan mutane ne a ciki Allah ya tsare وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض إذا لعن شيئا سئلت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود an samu wani hadisi daga abu darda yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi bawa idan ya ƙine wa wani abu mutum ya ce wani la'anan ne a'a wani shaidani ne wani fasiki ne a'a wani kafiri ne wani munafiki ne duk waɗannan kalmomin la'ana ne mutum in ya furta wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kalmar da ya faɗa tsinuwar da ya yi sai ta tashi sai ta yi sama sai a rufe ƙofofin sama hana ta wucewa sai kalmar ta dawo ƙasa tana so ta shiga ƙasa sai a rufe ƙofofin ƙasa hana ta shiga sai ta yi gabas da yamma sai ta dawo kan wanda aka gaya wa kalmar an gane sai ta dawo kan shi da aka ce masa shi munafiki ne idan ta tarar da shi munafiki ne shi kenan magana ta ƙare amma idan ta tarar da shi ba munafiki ba sai ta yi kwana sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta kun ji hatsarin mutum ya ringa cewa mutane munafikai ko shi ko shi ko duk wata kalma da ka sani kowa da tsinanne ne sai kai ka zama tsinanne Allah ya kiyaye da haka ba kyau in ma tsinanne ne ba shi ya biyo ba kai na ruwanka sai ka faɗa zagin mutane bai da amfani da wani fa'ida saboda ƙarshe idan ba haka suke ba to kai ne faɗan magana in inuwa kai kace Allah ya la'anci wani sai ka dawo sai kai Allah ya la'ance ka ka kenan wajen faɗa da ɓacin rai yadda shaɗe yake ziga mu mu ta faɗin magana da muka ga dama bai zace ba za ka ga wani mutum in wani abu ya haɗa ku kai ka san ba haka yake ba saboda kana son ka ɓata min rai sai ka yi ta faɗin magana ka ce masa shaidan ka ce masa munafiki ka ce masa fasiki ka ce masa jahili yana ta faɗin maganganu kuma kai tsakaninka da Allah ka san ba haka bane to duk wani kalmar da mutum ya faɗa sai sani kai shi yake gayawa shi yasa idan mutum ya yi zagi za mu karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba da yake cewa idan aka samu jayayya zagi da kamun mutane biyu za su suka yi faɗa sai ɗaya ya so wa zagi ɗaya to duk zunubin zagi yana kan wannan da ya so ma zagi in ka ga watan ya samu nashi zunubi to sai shi idan ya wuce gona da iri ai an gane amma ko da ya rama fa inda ya rama daidai yadda wancan ya masa to duka zunubin za a tara wanda ya so mu zagi ai an gane da haka in har ba za ka yi haƙuri ba za ka yafe ba sai wani mutum ya ce maka kurege sai kai ma ka ce kurege na sai ya ce ma buri sai ka ce buri akuya akuya shi kenan kaga duk abin da ya faɗa shi ka maimar wannan kai an tara ma to duk zunubin za a tara mashi amma an kace masa akuya bera na ka kara ko to shi kenan har za a raba zunubu har da kai eh kace a ai ba ba ka gaya ma ba daman ba daman kace ko baban akuya za ka ce ko dan akuya za ka ce ba dai haka ya gaya ma ba in har ba za ka iya haƙuri ba shine abin da shari'a mutunci ce ai abin da musulunci yake so ma ka yi haƙuri to amma idan ba za ka iya haƙuri ba za ka rama to ka rama daidai da da da abin da aka gaya ma kar ka wuce gona da yi na babu ai hausa ce ta iya yi wa ɗan ya fi uban muni na misali misali ita ka gani ka gani ko ka gani kaga kenan ka naka zagin ya fi naki ma to kaga kaga kai zalunci na shi na ce ma koma shi ya zaga ko ba shi ya zaga ba in dai mutum ba zai haƙuri ba to abin da shari'a musulun ta ce to ya rama da nafsin abin da aka gaya ba kawai shi ne abin kiyayewa amma kuma Allah ma ya ce da za ku yi haƙuri da yafi na wala in sabartum da huwa khairul lisabirin saboda in kai haƙuri za a ninka ma a biya ka ladan yafi to kadara saboda dan adam zuciya ya kasa haƙuri saboda ai dan so yake ai ta faɗa so yake ai ta ɓacin rai shi yasa da wani ya taɓa wani sai ya zo ya shiga jinin jikin mutum ya yi gudu a magudanar jini yanzu yanzu za ka ga idan mutu ya yi ja yanzu za ka ga jijiyoyi sun tashi mutu ya yi fushi ana rike shi yana kuciya in wani ya fushi har baya ganin mutane baya gane waye a kusa da shi wannan ba kyau shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ausini kai mun wasiya sai kuma manzo Allah ya ce masallata gidan sai ce karka yi fushi sai kara cewa wato irin kamar ya gane wannan abun wasiya mazala ya ce karka yi fushi sallallahu alaihi ko uku sallallahu alaihi yana gaya masa karka yi fushi saboda idan ba zai fushi ba duk komai ma zai sai ce sannan idan ya yi fushi komai zai rushe mutum ya fushi Allah kaɗai ya san abin da zai afkar yayi zalunci yayi zalunci wajen magana yayi zalunci wajen duka na wani ma yayi zalunci wajen kisan kai duk abin zai ta tafiya ala kada ya san da zai tsaya shi kuma ka'idar musulunci cewa yayi wa in uqitum ko fa aqimu bi misli ma uqitum bihi in aka muku wani abu aka cutar da ku to ku rama kidi yanda aka yi muku amma ku yi hakuri da yafi وعن إمرأة بن حسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فدجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها وادعوها فإنها ملعونة قال إمران إمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم an samu hadisi daga imran dan husayn ya dala tsara tabbata a gare su ya ce wata rana muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata a cikin ayarin matar mata daga cikin matayen Madina tana kan a wato taguwarta sai taguwar ta mata wato ta mata tutsu na tutsu ake cewa ko ta ki tafiya na me ake cewa na taguwa ko ba tutsu ake oh haka ne ta kita ta kita yi ma abin da take so ta bata mata rai to shi tana bata wahala kawai sai matar ta bude baki sai ta tsinewa ta ce ala tsine miki wato ta tsinewa ita taguwa in wanda za ta yi na kawai sai maza Allah ya ji sallallahu alaihi wa sallam da ya ji wannan sai ya ce a a kwashe kayan da ke kan wannan taguwa ya ce a kyale ta shi kenan ta zama tsinanniya wato tsinuwa ya bi ta imran da hussein ya ce haka aka ringa tafiya da taguwan ba mai hawanta ba mai kula ta bayana nufin an bar ta a jeji an tafi an bar ta ba a'a tana da amma dai ta zama mal'una shi yasa ba shi mutum ya tsinewa abin hawansa kar a ce wannan tana da rai ko ko marasa rai kana da mota kana da mashin kana da keke kana da wani abu kanka ce tsinanne in ya zama tsinanne ba za ka sha wahala idan mutum ka za ka ga wanda motarsa ta tsaye sai kai wannan tsinanniyar mota misali kuma ya tsine mata kuma ya zo ya hau to tsinanniyar motar ne kamata ta yi halin tsinannu ko kaga ayabun ba kyau da haka ba kyau duk abin da kake da shi ka ringa sa masa albarka shi ne abin da musulunci yake so ka ringa mar addu'a ko mai rai ko mara rai sai Allah ya daidaita ma shi وعن أبي برزة نسلة بن عبيد الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعد متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدايك بهم الجبل فقالت هل اللهم لعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة an samu wani hadisi daga abi barza nasilata dan ubaidul aslami yake cewa wata tafiya kuma da suka yi wata baiwa suna tana cikin wannan tafiya tare da manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwa ce ma budurwa wato tana rike da taguwa ita kuma tana dauke da kayan mutane ka san akan yi tafiya wata a hawa ta a dora mata kaya to kayayyakin mutane aka tara mata shi kenan sai aka zo wuce wani tsakanin duwatsu sai ta ɗici ta ma ta yi tutsu ita da take janta wato ta bata mata rai sai ta mata tsawa ta ce Allah ya la'ance ki ta la'ance ta sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba za mu yi tafiya da taguwa wanda take la'ananiya ba wannan duk kuma ba yana nufin cewa ita ma an yarda ita ba wato tsawa ne koyewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kar mu ya ringa la'ana kuma maluma suka ce wannan ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine kadai ba zai tafiya da duk dabbar da aka la'ance ta ba amma kai in kaga kana tafiya da tsinanniya abin ka sai ka tafi da ita eh za a iya fiye da ita za a iya in ta ci ne za a iya yanka ta na in kun tuna akwai sahabin da ya sa zobe na na zinari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutum cikin ku zai sa wuta a hannunsa mazala ya cire zoben yayyar wato namiji baya sa zinari ba manzo Allah ya tafi sai sabai suka ce ah to ka dauki zoben ka mana ina nufin misali zaka iya kai matarka tunda ai mata za suna na zaka iya zuwa kasuwa ka sayar sai sahabin ya ce Allah ya kiyaye ni manzon Allah ya ji abu ni na taɓa shi zinari ya bar shi amma inda ya ɗauka ba komai na nuhu zai iya aiki da shi amma fasawa ne aka hana mu namiji zai iya siyan gol ya ajiye ya siyar na ya samu kayan ya ci riba zai iya siya wa iyalinsa gol duk ba komai amma tawa aka hana mu amma wannan sahabi ya ce wallahi sahabbai suka yi suka yi da shi ce Allah ya kiyaye shi ya dau abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tunda yadda shi sai rabu kenan sai dai wani ya dauka kuma sai ya yi tsuntuwa to shine malam yake cewa na kuma kawo sharhin da yayin na gasa wa alam anna hadha alhadith na yace wa alam anna hadha alhadith kadi yustashkalu yustashkalu ma'anahu wa la ishkala fi bal almurad an-nahy an tusahibahum tilka an-naqat wa laysa fiha nahy an bai'iha wa zabliha wa rukubiha fi ghairi tuhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine dai bayan da nayi yace ka sani cewa wato wannan hadisi mai yiwa ya shige wasu duhu ma'anarsa amma babu wani wato matsala a kansa saboda me abinda ake nufi shine ita wannan taguwa shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bai yadda ba wanda aka tsine mata ta bi shi ai tafiya tare da ita ko ko amma ya halatta za a iya sai da ita ko a yanka ta ko a hau ba ba an yi hani ba duk wannan ya halatta a yi shi amma biyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a saboda wannan duka ayyukan da aka ce nan ya halatta da aka aka hana ta biyun annabi sallallahu alaihi wasallam amma tana nan a halin da take ciki Allahu a'lam sai babu jawazi la'ani ba'ad ashabil ma'asi a gairar muayyani wannan babi zai magana akan wato halarci na tsinewa masu sako amma ba mutum ɗaiɗaiku ba an gane za a iya la'anar Allah a kan kafirai kaga kafirai janaral ko ba wani kafiri guda na ko ka ce la'anar Allah ta tabbata a kan john a'a ina nuhun ba za ka yi haka ba amma kafirai a'a zalimai a'a munafikai ba a cire mutum a nuna shi a ce shi shi ne ma'anar abu saboda shi wannan mutumin baka san yadda zai kare ba na Allah madaukakin sarki su daman a rayuwarmu mutane sun kasu kashi uku mutane sun kasu kashi uku duk duniya haka ake akwai waɗanda suke fara rayuwarsu da kyau su gama ta da kyau Allah ya samu nashi akwai wanda suke soma rayuwarsu ba kyau su gama ba kyau akwai wanda suke soma rayuwarsu da kyau su gama ba kyau na uku akwai wanda kuma suke soma rayuwarsu ba kyau su gama da kyau da hudu haka nan duniya take in an ce ka ba da misali na farko wanda suke soma rayuwarsu da kyau su gama da kyau sune annabawa da sauran mumine mafi yawan mumine haka ne Allah kai mana haka ka yi rayuwa tun farko kana musulmi kana bin Allah ka rayu ka mutu na kana musulmi kana bin Allah shikenan an kare gace misali na biyu shine irin su fir'auna da hamana da karuna na da abu jahal da abu lahab na duk wannan sun fara ba kyau sun gama ba kyau ko akwai mai ja kaga babu kawai su wannan sun gama to waɗanda suka fara da kyau kuma suka gama ba kyau su ne irin waɗanda suke zama musulmi kuma su zo su yi rida kuma su mutu kafirai kaga rayuwa da farko da kyau ƙarshen ta ba kyau Allah ya kiyaye wasu kuma za su fara ma ba ma musulmi ba sai ta abun nan su ne suka fara rayuwarsu ba kyau amma kuma sai ka ga mutum sun musulunta wani har sa da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi da ba ba ma musulmai bane na na Allahu akbar Allah kenan kun ji abin da malai fara ya ce wata mata ta musulunta kwana biyu sai ta rasu eh na ga wata mata shekaran ta ɗari da takwas ita ma ta musulunta wata biyu ta rasu ta ce wannan ta ci bulus wallahi tallahi Allah ya taimake ta ka ta mai rage na eh an kana da o kaga da ko an kana da wanda ya ce bulus wannan ita ce bulus na shikenan eh tsohuwa ce ta musulunta tana ta ce tana son ta musulunta eh Allahu akbar to ai sabuwa ce ba komai eh shi yasa ai wannan addu'a da muke ta yi a cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim shi yasa duk wanda bai san fasarar Fatiha bai kokari ya sani yana sallah ya dinga tune san me yake roƙon Allah cewa Allah ka shiryar da mu hanya mu daidai ce idan Allah ya shiryar da ka shikenan shine duk komai nashi ne me Allah yake faɗi a cikin suratul Isra'i Allah ta yi rabbukum a'lamu bikum yace in ya sha yarhamkum wa in ya sha yu'azzibukum kuma arsalnaka alaihi wakila Allah kuma nashi Allah ka jiyo da rahama Allah ka jikan mu idan Allah ya nufi mutum da rahama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a filin yaƙi fa wani ya zo ya ce ina annabi aka ce masa gashi ya je musulunta ya ce to yana so zai shiga yaƙin nan a shi bisimila da kafirai shi da kafiri ya musulunta ya shiga da ya shiga sai aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai ya ce kun ga ga wani ta ya tafi aljanna ko sallah ne ta bai eh iddana ya tafi eh shi bai ma taɓa sallah mm hauce ainihin shortcut na inda ita ce shortcut ai Allah ka ji gamu قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ألا مدوكتين سركيتي ألا كثر على كذي لعنة الله على الظالمين la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai kun ga azzalimai ko in ji alqur'ani kaga ba wani mutum bane in ka ce kai ne kuma to kai ne amma sai yanzu kai ba a nuna ka ba na kaga sai kai ta kokari ka fice a cikin azzalimai dan ka huta yawa sana Allah madaukakin sarki yace fa azzana mu'azzin sai me yi kuwa yi kuwa tsakanin su tsakanin yan wuta yace musu Allah anatullahi ala zalimi la'anar Allah ta tabbata akan azzalimi Allah ya tsare mu wa sabata fi sahihi sahihi fi sahihi sahihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah alwasilata wal mustawsila wa annahu qala la'ana Allah akila riba وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى مهجسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وزكوان وأسيا أسأل الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاقتصار بالإشارة إليها وسأذكر مؤزمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى yace ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci alwasilata mai kada gashi attachment attachment da haka in kana da iyali tana ƙara gashi ka hana ta in kana da ya tana ƙara gashi ka hana ta akwai wani kuskure da mata suke yi sai a je ana ƙara wa yara ƙanana gashi wa ce yara ne kuskure ne ai tun da yara ne sai kar a koya musu na in ta girma bata iya ba za ta yi ba amma ana koya mata tana girma tana ganewa na sai kuma ta girma a ce ta daina ba za ta daina ba shi ne matsala ne duk wani abin da aka san ba a san yaro ya ka a koya mana eh wannan shi ne daidai shi ne tarbiyya hatta wajen kayayyaki duk kayan da ba a san yaro in girma ya kato tun yana yaro a hana shi sha'awa in ya girma ba zai ba shi awa amma an koya mai an koya mai ya iya shi ya iya sana zo a ce a bari sai a yi ta rigima da shi da haka Allah ya la'anci mai ƙara gashi da wadda aka ƙara wa gashi da haka masu aikin ƙara gashi daman tsinannu ne wanda ya ji aka ƙara masa kuma tsinanne ne eh da haka sai a a hana sa'annan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya la'anci masu yin riba riba me sunan riba da turanci a turanci ne ce ba hausa suna bayan interest ba ha ha kai ha ba profit ba profit a riba ne ba profit ba ba tana da wani suna ba da turanci usury usury to the usury usury kuma a sunanta tana da wani sura kuma na sa sura ne don ana ta canza mata suna a wurare da yawa a abubuwa da yawa dalili kuwa daman tana cikin musifa da za ta zo ta afka a duniya ba wanda zai sha ba wanda zai sha yana cikin musifa da za ta zo ta mamaye duniya cewa ko baka cire ba wadare sai garin riba ya same ka sai burgushinta ya zo gidanka ya same ka ai an ga an dau hanya dan saboda yanzu duk abubuwan da ake na mu'amala na kuɗi da riba a ciki kuma ba yanda mutane za su yi ka dauki misali bankuna ka ga riba a ciki duk kokarin da aka yi sai dai a dan kwatanta saboda abin kuma sai mutum ya nutsu sosai ya gane bambancin ma riba da riba na sai mutum ya nutsu sosai zai gane bambancin riba wani sai ga kama ai ɗaya ne amma alkurani ya gaya mana wa halallahu albai'a wa harrama riba a riba wanda ake kasuwanci na wanda almusulunci ya yarda da shi riba ake kira shi duk abin da aka samu amma wanda musulunci bai yarda da shi ba shi kuma riba ne za a ci kuma duka kuɗi aka samu shi yasa suna nan a tsakani to Allah ya la'anci mai cin riba sannan Allah ya la'anci masu hoto hoto picture na to shi ne hoto ya ce hadisi hoto la'ana lahar musawwiri masu hoto shi ne yake tambaya zanawa ko ko tunani wanne ne to wani ya ce zanawa haka ne ko haka ne malaman musulunci a duniya duka sun yi sabani sabani guda biyu sabanin kuma akwai wanda ne suka tafi akan cewa duka hoton duniya kowane iri yana shi duka karkace da kowane su da suka faɗi wannan maganar sai wasu maluma suka ce musu a'a to yaya za ku yi da kuɗi da ma yake hannunku akwai hotuna ya za ku yi da fasfot da ake yi in za a yi tafiya ya za ku yi da ID card ga su nan ga su nan suka ce dukansu yana cikin babu larura ta za musulunci a darura ta tabihul mahazura idan abu ne an hana amma larura sai ta barka ka yi saboda ba yanda za a yi suka ce duka yana cikin babu larura shi yasa masu wannan ra'ayin ko da waya ba su yarda a ɗauke su hoto ina tunawa ban iya tuna shekarar amma a madina muna karatu akwai halka halka ta karatu da ake magarba da isha mukan je mu zauna mu je wajen wani malami na manta sunan shi da zai so mu karatu sai ya ce saboda ya sa akwai baki ya ce to duk wanda ya ɗauke shi hoto sai sun yi tariya da shirin tashin kiyama ina nuhu farkon wannan a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sanar da mu ya ka akwai baki na ba sani ba har dalibai suna ce ba a daukar shi hoto saboda shi abin da to wasu kuma suka ce a hoto wanda yake na mai inuwa hoto mai inuwa shine wanda ake ga hoto wanda ake zana shi drawing dama wannan hadisi ma ya tabbata cewa duk wanda ya zana wani abu mai rai sai an tilasta shi ya busa masa rai ranar tashin alkiyama ko ba zai iya ba eh da haka da hoto na duwoyi da hoto na sassaƙawa gumaka kaga gumaka wani bala'i da ya shafi na ce najeriya ne ko najeriya ba san ko sauran ƙasashe ka san najeriya nan inda za ka tara gunki gunki gunki a najeriya nan ka tara gunki kamar miliyan daya sai ka samu a cikin kowane gunki miliyan daya to gunki 990 musulmi suka yi shi ko ku gane hausa ba duk inda ake sai da gumaka ka je ka bincika musulmai ne na su suke sai da gumaka dukkanin in ka ga gumaka ka je ka tambaya mai kantin ina nufin ka ka ƙara ilimi duk inda ko a airport ne ko ina ne ko angon akwai angon sai da gumaka a nan ka je ka gani an mamaki duk musulmi ta ce kai shaɗan ba dama ne ga wanda ya kamata ya tazo su sayar na kuma da ganga aka sa ana sayan gumakan da tsada har turawa suna zuwa kaga ya sai gunki ko me zai da shi ko ba ƙarya ne fa so suke kar a daina yi zuga zuga duk wani abu da yake Allah baya so to su kuma sai su sa kuɗi a ciki sai su yi ta kaman kwallo ne a yi in ka kalli kwallo da yadda ake sayan dan kwallo in kana da kai tunani ai zaka gane cewa akwai wani abu da yake sai ma ka kalli kwallo menene kwallo ma tukuna wata roba ce ba kawai wasu mutane masu hankali suka taru wannan ya joke ta nan na ba wani abu a ciki amma za ka gani ce ma an sai dan kwallo dala miliyan na sittin da shida na? oh har ma da ɗari biyu wa an sai saboda mai akwai saƙon da suke turawa a ƙwaƙwalin mutane eh ɓannan da suke da wannan saƙon yana nan sun suna yi sai ka rasa mai aka siya me ya sa aka to da gangan suke yi saboda a yi ta ba yara sabo su je na karatu kaga akan kwallo yaran da ba su karatu ba inda za a dau lissafin suna da yawa yaran da suka zama an yi asarar su akan kwallo Allah kaɗai sun yawan su eh kuma in ka duba idan yara dubu suka yi kwallo a kowane gari yara dubu in ka cire su da waya ka samu guda goma wanda suke cin abinci da kwallo ka gane in goma a cikin dubu wanda za ka gasa shi kuma wannan wanda zai ce an ɗauke shi a wata tim na waje an ba shi kuɗi ya zama mai kuɗi shi kaɗai ne zan a yaudari sauran su ya tara shi kenan mutum ɗaya ya yi haka a sanadiyar lalacewar mutum dubu to haka shi ke sassa kamar how to be a millionaire ne kuna ganin wannan shirin kamar wasa ba wasa ba ne akwai wata makarkashiya a ƙarƙashinsa yana ɓata tunanin yara yana sa yaro ya taso ɓarawo a ku ya ƙuri ba ɓarawo ba mai tunanin ɓarayi na na ai shi ne ai shi ne ai shi ne na ce akwai abin da za ka ga yaro ya taso kawai tunaninsa kuɗi ko bai bai san inda zai samu su da haka sai a nemi yadda za a yi yahu yahu na eh duk abin da suke barna kuma suna suna suna bi digi da ke suna gane wa cewa suna nasara suna yi suna yi barna eh suna son al'umma ta zama ta hargitse irin da yadda aka shiga inda ake tafiya inda yanzu ake tafiya ai ba kyau eh al'umma ta zama wata iri Allah ya kiyaye in ba ta amma mutum ya ci ba mutum hasara biyu hasara biyu ne hasara biyu ba nan ba ta an gane hasara biyu saboda shi Allah madaukakin sarki bai nufin wai dan baka da kuɗi zai je saka aljanna na aku gane hausar manumi nan ka sha wuya a duniya sai kawai a ce kai ka zo a saka ji a'a dole sai ka bi sallah sai ka yi sallah dole sai ka bi Allah to sai ka ga mutum gashi a nan duniya wahala baya bin Allah na babu duniyan babu lahira Allah ya kiyaye dan hasara biyu dan da yawa za ka tarar da babu maganar yin addini kuma duniyar ma babu mutum haka zai ta wahala ta wahala yanzu masu kama mutane na a jeji kana ga suna sallah ba sa sallah ba sa sallah amma ba sani ba ko kuma suna yi ni dai da yawa da aka cika ba da labarin su da aka kama suka ce ba sa yi amma na ji wani da bakin ya ce shi ba ruwan shi da sallah to kaga wannan rayuwar mutum ya kare ta mantawa suke ko ba wanda ya taba su su ma tarar za su mutu na eh amma su mace su suna sallah shi ne magana da nake faɗa ai ba wai sun nana sallah ba a'a su din akwai malamin mu ai da aka taba kama shi malam Sheikh Abdul Aziz Yusuf Ados shi ke ba da labari yana aka samu wasu su amma to baka yi baka bi Allah ba anan sai sai a saka aljanna haka dole ne mutum ya bi Allah ka'ida ce sai musamman sallah kafin ya ce zai ji Allah madaukakin sarki ya ji kai shi ya sashi a cikin aljanna sannan na ga sai mu tsaya anan ko ko wa annahu qala la'ana Allahu inna man gayyara manar al-ard sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya la'anci wanda ya ya ci kasa ya ci iyakar kasa ya canza iyakar kasa shine ya ci kasa mutane fili mutum ya shiga filin wani ya ce nashi ne ya canza mafi'in kasa shi yasa in kana da fili to ka tsaya daidai filinka wanda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ya ci filin wani ko ya filin yake to za a yanko shi daga ƙasa ta bakwai ran tashin kiyama a dora mashi kaga idan mutum ya ci fili daidai teburin nan na misali nake da Allah a yanko shi ba ma ƙasa ta bakwai ba ko a ce tafiyan kilomita uku na a na ce ne na a ce kasa kuma kilomita uku a yanko shi a ɗora a mutum to amma Allah ya manzo Allah sallah ta ce daga kasa ta bakwai za a yanko shi kuma a ɗora a mutum ina ga wanda ya ce hekta shi yasa Allah ya ji kan malam lawan kala rawu ku ce amin ba yau Allah ya rahamshe shi shi ne yake cewa shi banda ma banda ma dai lahira lahira ce ce shi an ce je aljanna ma ai ya tsaya kallo saboda ya tsaya ya sha kallo da mutane da zai gansu da kayayyaki yadda ya dauko wannan wannan ya dauko akuya wannan ya dauko mota na fito Allah kiya zan tashi a nan wa annahu qala insha Allah ina zuwa na'am ina jin ka ya wanda ya ci filin ne ya rasu wanda aka cinye wa fili shi ya rasu yawa yana nan kuma zai tuba na ce ya yi ne tuba ana iya a ce masa ga shi hukuncin musulunci da aka yi ya ɗau wannan gona ya maidawa ina nan uban waɗancan musa ‘ya'yan waɗancan sannan ya ta tubar wa Allah ya tawa wancan addu'a sai Allah ya karbi tuban shi kai ake sawa ta watakila ita arniya ce ba ba ka tsora wa arni shari'ar musulunci sai ya zai bi a karka ya dashi da ce kai ake gudawa yadda musulunci ya hana musulmi ya sa gol ai amfanin sanin addini kenan eh sai ka iya gwada ma ba za ka gaya ma Allah ya hana ba ba za ka ce ma Allah ya hana ba baka san ka gaya ma Allah ya hana ba inda zai kore ka sai Allah ya baka mafita na ai kada a biyo sa mai gidana ne a ringa taruwa da shi ana sabon Allah ba kyau wannan shi ne tare wannan kuma in kuka baka san Allah ne ya bari ya zama mai gidan naka ba idan Allah ya so rana guda zai zama ba mai gidan naka in Allah ya ga dama rana guda sai fatattake ka baka ba Allah ba kuma an fatattake ka idan kuma ka gaya masa wataƙila ya zama sanadiyar shari'arsa da haka ba daidai ba ne don mutum mai gida na ne sai ne ta bin shi muna sabon Allah wannan kuskure in ka ji ka ce Allah ne addinu an nasiha ƙa'idar musulunci nasiha ne ba ce a yi faɗa ko a tada amma dai tunda musulmi ne a gaya masa ga abin da musulunci ya ce har sai a kiyaye gaba na'am lafiya salam wato ya duba girman sa ai dole ya tafi dole ya tafiya Allah ya kiyaye ai je sa kake da dora ma duk abin da musulunci ya ce zai haka sai an yi na'am na'am wato ya ci bulus eh wato kafiri abin da ya tabbata shine in ya musulunta duk abin da ya wuce na aikinsa ya riga ya wuce amma idan haƙƙin mutane ne za a ba shawara ya biya misali ba shi ake bin shi yana misali in har zai ji magana amma ya tabbata cewa al-islam ya zubbu ma qablahu akwai wani sahabi da yazo zai musulunta a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi hannunsa kawai sai ya jini hannunsa hana ce haka kuma yace Allah san kamun sharadi ne na musulunta cewa Allah zai gafarta mun duk abin da ya gabata sai manzo Allah ce ai baka san cewa da mun idan mutum ya musulunta komai ya wuce ba to kaga kan mutum ya zai ce bari ya zama kafiri ya je ci shi mutane misali a baka san dan adam ba kenan baka ji abin da alkurani ya faɗa cikin suratul zukhruf ba Allah ya ce walau la an yakuna nasu ko ummatan wahida laj'alna liman yakfuru bir rahmani min buyutihim suqufan na wa ma'arij alaiha yazharu Allah ce da ba dan kar mutane su yi rijja ba su yi ta zama arna da ya sa ma dan ka gane duniya ba komai bace Allah ce da duk wanda ya zama kafiri sai ya turo mala'ika a gina mar gida wato ai kafirci sha kafirci kuma gidan karkace na matattakala na zinari suna hawa su kafiri manya eh ina nufin cewa ba Allah ba ruwan da wannan rayuwa ba ba ba ya tace ba Allah ce da ba dan kar mutane su zama arna ba da haka zai ka kenan wasu za su iya zama yanzu wani in ya ga cewa ana gina arna gidaje yau din nan sai ce shi ma ya zama arna saboda da gida zai ce bari yayi wayo in ya zo bibiya musulunta na gama marjini to Allah ya ce a'a da haka dan adam yana da wannan abubuwa eh shi dai yana ta yawo da tunaninsa shi yasa mutum ya ya tsaya eh rayuwar da kafiri yayi ba shakka in ya musulunta ta wuce eh amma in ya musulunta inda haƙi na mutane shari'a musulunta tana sa ya mayar musu na nufin bashi da sauransu na ba ku sai a yi haƙuri eh sai ya hakuri ko in har babu har da gaske bai da zarafin ya riga ya sha hmm Allah Allah ko tsaya na karanta wannan eh assalamu alaikum malam Allah ya bada lada malam mutum ne yayi wankan tsarki bayan ya je masallaci ya dawo kuma ko da ya duba sai ya ga maziyi shin malam zai sake wanka da sallah ne ko sallah kawai zai sake malam yana halatta a yi wa musulmin da ya mutu baya sallah addu'a so wanda ya yi wanka ya dawo ya gama zai wazi ai ba wanka ake masa ba na wazi tsarki ake masa da haka kawai abin da zai tsarki zai sake shi mani ne ake masa wanka amma mazi ba wanka ake masa wanka sanan musulmin da ya mutu baya sallah in dai musulmi ne za a yi masa addu'a shi sharaɗin yin addu'a musulunci ita kuma sallah sharaɗin a yadda cewa mutum musulmi ne shine a gaishe yana sallah ko so ɗaya an gani a ga mutum ya yi sallah an haɗu da shi a masallaci wani ce a shekara bakwai da suka wuce na gan shi a masallaci shi ke nan ya cika shari'i sauran duk ya rage tsakanin shi da Allah ƙarya ya yi ba musulmi ba ne shi ya jiyo ma ruwanka eh da haka in har musulmi ne za a yi masa addu'a Allah ya masa gafar mala Allah ya yi wa rayuwa albarka tambaya guda biyu ce malam najasa ta same ni lokacin sanyi kuma lokacin sallah yayi gashi zan iya ba zan iya wanka ba sai nayi alwala nayi sallah to malam yaya hukuncin sallar da nayi take a kai alwala kuma na lalle ashe ba sanyi ai dan har zaka alwala mai hana ka wanka na zaka in zaka alwala da ma taimama ka ce kaga shi ne daman aiki a madadin ba ruwa ba zai iya tafuwa ba idan mutum ya samu yanayi misalin sanyi mai tsanani sanyi mai tsanani wanda in ya taɓa ruwa zai cutu zai zama ya shiga larura kusa akwai sanyi wanda yake halakar da mutane ma idan mutum ya sa ruwa na tuna wata shekara a jos an taɓa yin sanyi sojoji a bariki suke ƙagewa su mutu na eh na ce su tugo eh su wai soja za su yi wanka sai kaga mutum ya mutu a tsaye sabo da sanyi na ƙarar da gaske har yana 82 ne da kaga irin wannan ba za ka je ka taɓa ruwa ba ko da janaba ta same ka sai ka yi taimama misali sai ka yi ka yi sallah da haka ba alwala za ka yi tambaya ta biyu a ita ce mala idan mutum zai yi sallah sallar nafila sai ya yi addu'a ya addu'ar buɗe sallah kamar yadda zai yi sai ya yi addu'ar buɗe sallah kamar yadda zai a sallar farilla a'a ba sai ya yi ba addu'ar buɗe sallah ana yin ta ne a sallar farilla amma da ka ce idan ka yi a sallar nafila ba komai Allah a'lam to na ƙarshe wa yake ta na kun ji wannan tambaya wai mutum ne ya ga wani ya zo ya ba wani saƙo sai da mutumin ya wuce sai zo ya ce mutumin dan Allah ina tambaya ka wannan saƙon kuɗi ya baka wai ya haɗa ka da Allah ka ce masa dan Allah ba za ka faɗa ba na nuna cin amana ce ma cin amana ce ka gaya wa mutum wannan ai ba ruwanka mutum ne in yana sai ya tambaya kuɗi ne me yasa mutumin da yana nan bai zo ba sai ya zo ya ce wani me za ka bayar saƙon kuɗi ka bayar ko ko wani abu amma kai da aka ba saƙo cin amana ne ka gaya ba wani cewa me ya baka da saninsa ne ko magana aka yi dama annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum zo yana magana da kai ko ya zai ce malam dala zo ya ce in ka ga yayi kalli nan ko gabar ya dan juya to wannan abin da zai gaya ma ko me ya zama amana ba kai ba gaya kowa eh kowa ya zo ya ce ba bai aike ba aike ka ba ko hira aka yi ko abokinka ne ya zo cewa ne ina son zan yi kaza zan yi kaza sai wani ya zo ce ma na ga wani yana ma magana da Allah ne yake gaya ma to kin amana ne ka gaya ma ba daidai ba yasa za ka ga lokacin da nana hafsa a yar sayyidina umar ta suka rabu da mijinta ta zama tana bazawara sayidina ina jin rasuwa yi sayidina sayidina umar yana son ya aurar da ita wanda ya soma zuwa ya ce ya aure hafsa shine sayidina abubakar sayidina a sayidina sayidina usman sayidina usman ya soma samu wanda har ya bashi kwana uku ya ce masa gaskiya ya ba zan yi aure ba ya samu sai na abubakar ya ce in kana son zan aura ma hafsa sai sai na abubakar ya yi shuru ya ce mar komai ba sai na uwa ya ce ba da labari ya ce sai rai shi ya fi ɓaci da sai na abubakar bai ji daɗin gara wata ya gaya masa ba zai ba zai ba zai ba ana nan ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa zai aure na Hafsa akai aure sai bayan an aure sai na Abubakar da kanshi yake ga wa sayyidina Umar yace na san lokacin da ka bujuro mun da maganar Hafsa nayi ma shiru baka ji dadi ne ce wallahi ban ji dadi yace to abin da ka yasa ka ji na ma shiru na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ta zai aure ta kai kuma da ka zo ka ce mun na aure ta ba da iko na cewa mazala zai aure ta dan bi aike ni ba ku ji wannan magana dan bi aike ni ba yace shi yasa kuma in na ce ma ni ban san ta ba zan aure ta ba na yi ƙarya misali da haka kaji na ma ja baki na shi kaga an wani ai sai ji a ba ka ba magana annabi ai zai aure ta na ai ka gane yace yace kawai yace bai aike ni ba to wannan shi ma har shi ne abin da shari'a ta ce ni sallallahu alaihi wa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد مكان تفاتيا mutanen nan da aka kama su Allah ya dawo da su gida lafiya Allah ya tsare su Allah ya tsare su Allah ya tsare mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين